أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا وأن مسلاتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان كما يندى جيا مكهار كراتونا دورة wanda muka takaitar da kitabu siyam a cikin kitabu nailil autar na imamu shaukani ziya muka fara mun dauki wa'ansu babubbuka kan matsaloli ne wanda suka shayi azumi insha Allah yau zamu ci gaba kamar yadda muka dawa alwashin daura za ta kasance tsawon kwana uku da jiya da yau da gobe kenan dukkan masallatai da muke karatu maimakon mu ci gaba da karatu kenan sai mu yi karatun daura da mu fa'idanti da abin da ya shahi azumi kasancewa a yi muhadara kusan dukkan abin da ake saurara abu ne kusan dukkansa daya amma dai a cikin littafin za a zaƙulo malin zai kai mu zuwa ga wani abu wanda ban taɓa jin shi ba ko wata matsala wadda muna buƙatar ta musanta shi sanya muka tabbatar muka fara wannan daura jiya mun yi can masallacin wancan yau insha Allah muna nan jiya mun yi babubuka yau insha Allah za mu tashi babi wanda yake mana bayani akan shin ganin wata babu alhilalu idza ra'ahu ahla ahla baladatin hal yalzam baqiyatul biladi as-sawm babi wanda yake mana bayani shin idan 'yan wancan garin suka ga wata shin ya zamanto wajibi su ma 'yan garin da basu ganshi ba su dau wannan watan ko kuma yanayi misalin a ce Niger ta gani Najeriya bata gani ba shin wajibi ne Najeriya sai ta dauka da ganin Niger Nijar ko kuma a kowanne zaman kanshi yake shi ne malam ya kawo wannan matsalar idan ya kawo babi zai kawo maka dalili matsayin shi miye shari'a take so ta fahimtar da kai kalkashin matsala yake cewa an qurayb an ummi an umma fadli an umma al-fadli ba'asatu anna umma al-fadli ba'asatu ila muawiyah bi-shami fa qala fa qadimtu ash-shama fa qadaytu hajataha wastuhilla alayya ramadana ramadanu wa ana bi-shami fa ra'aytu al-hilala laylat al-jum'a thumma qadimtu al-madina fi akhir ash-shahri fa sa'alani عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا, نك ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث دكا مالما حديثي سمه ترشي بند إمام البخاري دا ابن ماجا حديثي ندا وقريب يكي تيوى للي أم الفضل الأواغ منزا الله صلى الله عليه وسلم تا أي تا أي كاشزواغ معاوية بن أبي بن بن أبي سفيان أغرين شام لو كتن شيني والي نا ko shine hakimi na garin sham faqala sai ta yake cewa faqadimtu shama sai na gabato ko na iso garin sham faqadaitu hajataha na gama dukkan bukatun da ta aiko ni in biya mata a wannan gari na sham yace ina garin sham ustuhilla alayya ramadan sai ga jinjirin wata ya hudo kai ranar juma'a ko daren juma'a wa ana bishami ina cikin garin sham yace fara'aitul hilala lailatul juma'a sai na ga jinjirin wata daren juma'a kenan yinin juma'a za su tashi da azumin su yace sun maqadimtul madina akhir ash-shahri sai bayan na gama bukatuna a garin sham sai na dawo garin madina ƙarshen watan ramadan ya ce fasa'alani abdullahi bin abbasin abdullahi na abbas sai ya tambaye ni a cikin hirar da muke sun mazakar alhilal sai ya ambata yaushe kuka ga wata a garin sham faƙala sai yake cewa mata ra'aitumul hilala yau shauka ga watan jinjirin wata a garin sham fakultu sai nake cewa ra'ainahu lailatul juma'a ai mu daren juma'a muka ga jinjirin wata kuma muka tashi da azumin mu yinin juma'a faƙala sai yake cewa anta ra'aitahu shin kai ka ga watan fakultu sai nake ce mai na'am kwarai ko ni karan kaina na ganshi wa ra'ahun nasu kuma mutane ma sun ganshi wa samu kuma sun yi azumi dalilin ganin wata saboda karatun mu na bayan mun karanta riwayoyi wanda manzo Allah ya ce su mu li ru'yatihi wa afdalu li ru'yatihi in kun ga jinjirin wata ku yi ku dau azumin watan Ramadan haka in kun ga jinjirin wata na Shawwal ku ajji azumin ku na watan Ramadan yace kai banda ma ni wa samu Muawiya Muawiya bin Abi Sufyan hakimin garin Sham shi ma ya yi azumi a wannan yini na juma'a faƙala sai ke cewa lakin na ra'ainahu lailata sabti sai dai mu a nan garin madina daren subdu muka ga wata daren juma'a mu bamu gan shi ba fala na zalu na somu hatta nukumila 30 a wani rahu mu hawa za mu gushe ba muna yin azumi sai mun cike cikamakon yini na talatin ko kuma muga wata a yi a wannan yini dare na talatin ko kuma muga wata a yini na wannan dare na 29 ina wannan shine al'amarinmu faƙultu sai nake cewa ala taktafi bi ru'yati muawiya wa siyami shin ba za ka wadatu ba da ganin muawiya a garin sham kuma da mutanen shi da dadayin da dau azumin shi yake cewa la mu'a ba wannan bane ba hakaza amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu abinda manzo mu ya umurce mu shine ganin watan mu a wurin mu a garin mu wanda suka ga wata kurum da shi zamu yi aiki wa'incan su ma ganin su daban wata kasa ce wadda take wata daban ba ma yi amfani ba da jagoran sa ma yi amfani da ganin watan su ba ganin watan mu a nan garin Madina da shi zamu yi amfani ya sanya nan idan muka dauki wannan hadisin na Qurayb zan mu gani yana karantar da mu ganin watan yan wancan garin ba shi bane ganin watan mu ba ganin watan mu ma dawo muna da jagora wanda muke tahiya kalkashin shi shi idan yan shela ya ce e da wane da wane sun ga wata kuma wanan nan adali ne ko da mutum ɗaya ne kamar yadda ruwayoyi a bayan muka karanta ko da mutum ɗaya ne ya ga watan nan ya zo ya ba da labari aka yarda lalle wannan mutumin adali ne to ana iya shela kowa ya ɗau azumi ƙarƙashin jagorancin limaminmu ko kuma sarkinmu ko kuma jagoranmu shi sanya kalkashin nan zaka ga da kai sabani masala wanda malamai suka yi sabani ko suka kara wa juna sani kamar inda ibni hajar a cikin al-fathul bari ya kawo yace wannan masalan muna iya kasa ta gida uku a hada guda uku ta malamai da kai malaman da suka yi annahu yu'tabaru li ahli kulli baladin ru'yatuhum wala yalzam ru'yati ghayru ghayrihim wannan ibni munzir ya kawo a cikin al-ijma'in shi yake cewa abinda malamai suka yi ijma'i akan shine kowa da kowa ɗan wannan garin hukuncinsu daban ɗan wannan garin hukuncinsu daban ɗan wannan garin ba za su kasance ba don sun ga wata hukuncin ya hau ɗan wancan garin kuma yin misalin yanzu ai lissahin ƙasa ce muke ɗan wannan ƙasar in sun gani ba zai hau lissahin waccan ƙasar ba tunda kowace da da jagorarta wadda yake jagorancinta mu kuma nan lissahin kasa ne duka ake yannan shine abinda malamai suka yi ijma'i akan shi kamar yadda ibnu munzir ya kawo a daga cikin maganganun su ya kawo magana ta biyu yake cewa a'a kowa la yalzamu ahlu baladin ru'yati ghayrihim illa an yasbuta zalika inda al-imam al-a'zam fa yalzamu kulluhum li anna al-bilad fi haqqi kal-bilad al-wahid je kowane kasa za ta zamana a matsayinta sai dai idan ya kasance misalin kamar a ce nan da magara da maradi da wannan ai suna kalkashin shugaba ɗaya lakan ne to wannan shugaban in ya bada lamani to kalkashin maganar shi za a yi amfani duka inda a ce kowace araba take wannan da jagoranta ba a shiri ko kuma jagoranta daban wannan ita ma jagoranta daban abin da wa'annan suke ba ɗaya bane ba wannan kowa zai yi zaman kanshi amma dai in kalkashin jagora ɗaya ake to za a yi tahiya ɗaya lakka da wada ta uku yake cewa idan taqarawat albilad kana alhukm wahidun wa idan tabaadat fawajhani idan gari ruwan su kasance makusan juna ne makusantan juna ne kamar misalin Niger da Nigeria sai a ce to wannan hukunci wadaye ne fa kurum ganin su shine ganin nan amma dai idan aka sha bamban to wannan kuma da kwai masala wanda su ma malamai sun yi bayani a kanta amma dai wada mafi rinjaye kowace ƙasa zaman kanta take yi kamar yadda wannan hadisin na Quraybi ya tabbatar mana ga abinda Abdullahi bin Abbas ya bayyana yace haka muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa ko haka manzanmu ya umurce mu idan kun gani to ganin ku ne idan wa'incan sun gani su ma ganin su wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba yake cewa babu wujubun niyyati min al-layli fil fardh duna an-nafl babi wanda yake mana bayani wajibcin daukan niyya a daren da zaka yi azumin yinin wannan yace azumi wanda yake na farilla ba na nafila ba wajibi ne ka dau niyya da zarar an ga wata ka dau niyya washe gari zan yi azumi kowane dare kai duk da kasancewa malamai sun yi sabani shin idan ka dau niyyar zan yi azumi 29 ko 30 ta zartar ko niyyar ka ta dai ko kuma a'a kowane dare sai ka dau niyya in ka dauka duk wanda yake yin azumi a kowane dare yana daukar niyya zaka gani ya shirya ma sahur ɗin shi zaka gani yana ya sanya rebe yana jira ai shi ai niyya a zuciya take ba wai furci bane ba ya sanya wannan hadisin na Abdullah ibn Umar yake cewa an ibn Umar an Hafsata an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala man lam yushmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama la wannan dukkan su imamu ahmad imamu abu dawud imamu nasa'i imamu turmuzi dukkan suka hutar ibn majah suka hutar da wannan hadisin daga ibnu abdullahi dan umar yake cewa daga hafsa el uwata diyau umar yarda Allah shi tabbata a gare su daga annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa mallam yushmi' siyama qabla al-fajr duk wanda bai dau niyyar azumin yinin shi ba kamun ketawa al-fajr fala siyama lahu wannan mutumin bai da azumi wajibi ne sai an yi niyya shi dama inna mal a'malu bin niyyat kowane aiki na da niyyar shi iya niyyar ka iya abinda zaka samu a gun ubangijinka kina wannan shi yake karantar da mu alhasil yake cewa la siyama ai babu azumi nan zaka iya fahimta kowane irin azumi sawa'un azumi na farilla ko kuma na nafila kidan tunda ya kawo la siyama ya kawo shi da da na kira an nakira fi siyakin nafi kuma tufidul umuma shi ne kenan kowane irin azumi sai dai za mu samu da kwai dalilai wanda suke nuna mana lalle manzan tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya bambanta mana tsakanin azumi wanda yake na farilla da azumi wanda yake na nafila wannan shi hadisin a haƙƙin azumi wanda yake na nafila ne dalilin hadisai wanda za su zo gaba hadisin aisha yake cewa da aisha qalat dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin fa qala hal indakum min shay'in fa qulna la fa qala fa inni idhan sa'imun thumma atana yawman akhar fa qulna ya rasulullah uhdiya lana haysun fa qala arinihi fa qad asbahtu sa'iman fa akala wannan hadisin daga aisha take cewa hadisi ne wanda dukkan malamai ko ashabu sunan sun ashabul kutubut tis'a sun hutar da shi in ba imamul bukhari ba yake cewa daga aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta yake cewa manzan manzan Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya shigo gummu wata rana faqala sai yake cewa hal indakum min shay'in shin kuna da wani abu wanda za a tamna a raba jiya da yau a karya kumallo faqulna sai muke cewa manzan Allah la ban mu da abin da zan mu baka kaci faƙala sai ke cewa fa'inni izan sa'imin to don haka na riga yana kame bakina kaga wannan haƙƙin azumi wanda yake na nafila bai yi niyya ba ya zo nema abin da zai ci ya karya ya karya kumallo aka ce mai babu yace to shikenan na kame bakina na huce da azumi wannan a haƙƙin azumi wanda yake na nafila kuma bayan na farin lahi aisha take cewa sun mata na yawman akhar sannan manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yazo mana wani yini daban fa kulna sai muke cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah uhdiya lana haisun an mana kyautar haisa alhaisi shine abinci wanda ake hadawa da dabino da da da da da da, da, kitse da da, da ciku wanda ake hada su a takula irin azumi a wannan abinci ne wanda yake na larabawa lokacin nan aisha take ce mai gashi nan an mana kyautar shi ba sadaka ba kyauta ta ce an mana kyautar shi faƙala sai yake cewa a rinihi ku gwada mana mana in gan shi falakad asbahtu sa'iman na wayi gari ina mai azumi amma dai kuma yanzu da yake mun samu abin da za a ci fa akala manzo Allah sai ya ci wannan abincin da aka kawo mai alhaisiyin ya karya azumin shi kina wannan shine mas'ala ta azumi wanda yake na nafila haka da kwai imamun nasa'i ya yi daɗi a kan wannan hadisin ƙala inna ma masalu somin mutatawwe masalun rajulu ya kuruju min mali ya sadaka kwatankwacin misalin mutumin da yake yin azumi na nafila ya ce kwatankwacin mutumin da yake hutar da daga dukiyar shi ce dukiyar shi ya hutar da wani abu wanda yake sadaka fa in sha amdaha in ya ga dama sai ya zartar da wannan sadaka wa in sha habasa in ya ga dama sai ya rike kayan shi babu wajibi akan haka saboda sadaka ce ba zakka ba ce ba ba ta hau wajibi ko ba ta zamanto wajibi a gare shi ba in ka ga dama ka bada in ba ka ga dama ba ka riƙe kayanka amma dai inda za ka bada in to shine mafi alkhairi a gare ka shine malam nan riwaya imamun nisa'i sai ya kawo ya kwatanta mana misalin azumin tatawu'i kamar misalin mai sadaka ne in ya ga dama ya bada in ya ga dama ya riƙe kayan shi kenan azumin ma in ka ga dama ka riƙe in ka ga dama ka karye kayanka nafsu shay a wani lafazi yake cewa ya aisha manzo Allah yake cewa ya ki aisha innama manzilatu man sama fi ghairi ramadanin aw fi tatawwi bi manzilati rajulin akhraja sadaqata malihi fajada minha bima sha'a fa amdahu yace kwatankwacin mutumin da yake yin azumi na nafila azumi wanda yake koma bayan ramadan ko kuma azumi wanda yake na tatsawuyi dukkansu ɗaya ne na nafila kenan ya ce bi manzilati rajulin kamar kwatankwacin mutum ne akhraja sadaqata malihi fajada minha bima sha'a sai ya hutar da zakka ko sadaka daga cikin dukiyar shi sai ya bada abin da ya ga dama da daga cikin wannan dukiya ya ce fa'amdahu wa bakila min habi ma sha'a ko ya zartar ko kuma a ya yi rowa abin da gare shi daga abin da ya ga dama ya ce fa'amsaka hu sai ya rike kayan shi wannan duka manzo Allah yana nuna mana kwatankwacin wanda yake azumin nafila ko ma bayan azumin ramadan kawan misalin mutumin da zai hutar ne daga sadaka daga aljiwun shi in ya ga dama ya zartar in ya ga dama kuma ya yi rowa ya rike kayan shi abu darda yake cewa ummu darda da riwaya ta imamu bukhari wa qalat ummu darda kana abu darda ya qulu abu darda ya kasance yana cewa indakum ta'amun shin kuna da abinci fa in qulna la idan muka ce mai a'a ba mu da qala sai ya ce fa inni sa'imun yawmi hadha to yau hana kame baki na azumi zan huce da shi qala wa fa'alahu abu talha wa abu huraira wa ibn abbas wa huzaifa radiyallahu anhum duka irin wannan halin abu talha abu huraira abdullahi bin abbas abu huzaifa bin liman dukkan sun aiwatar da irin wannan halin idan sun shigo gida sun tambaya da kai abinci a ce musu babu sai su ci gaba da azuminsu sai yake cewa babu sabi idza taqa wa hukuman wajaba alayhi sawm fi asna'i ash-shahri aw al-yawm babu wanda zai mana bayani akan yaro idan ya iya ya iya daukan yaunin kai azumi kuma da hukuncin wanda azumi ya wajaba akan shi a tsakiyar wata ko kuma a tsakiyar yini عن الربيع بنت معا... بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه ونسومه صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعب من الإهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار daga arrabi bintu mu'awwid arrubai bintu bintu mu'awwid binti mu'awwid take cewa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata ashura manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wayan garin yinin ashura ya aika zuwa ga qural ansar ɗan ƙaryoyi ko ɗan zanguna wanda suke na garin madina allati haulal madina wanda suka kewaye garin madina manzo Allah yake cewa ko abin da ya aika a isar musu da sako shine man kana asbaha musa'i man falyutimma sawmahu duk wanda ya wayi gari yana mai azumi to ya cika azumin shi wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyati yawmihi duk wanda ya wayi gari yana mai bude bakin shi ba mai azumi ba to ya cike sauran yinin shi ba tare da ya rike bakin shi ba fa kunna ba'da zalika nasumuhu wa nusawwimu sibyana nasiga yace kamun wannan ranar mun kasance ko kamun wannan shelar mun kasance muna yin azumin ashura kuma muna sanya diyan mu su yi azumin ashura diyan mu wanda suke yara yace wa nadhhabu ila almasjid sai mu dauke su mu kai su masallaci fa naj'al lahum al-lu'bata al-lu'bata min al-ihn sai mu sanya musu kayan wasa na daga na daga zare wanda ake ja fa idza baka ahaduhum min at-ta'ami idan ɗayan su ko cikin yaran ya yi kuka na daga yunwa ya ce a abainaha iyahu sai mu bashi wannan kayan wasan na daga zare suf ne kamar gashi ne wanda ake tumkawa ai da shi ake yin zare lan da shi ne suke ba yaran yin su ringa ja suna wasa yake cewa he mu ba su hatta ya kunu inda al-iftar har sai ya kai zuwa lokacin da za a bude baki yana azumi ya kai sannan yaran nan su wannan yin su sai karya azumin su ko su su ajiye azumin su
وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا ساموا ما بقي عليهم من الشهر daga Sufyan da Abdullahi dan Rabi'a yake cewa wa'ansu wanda suka zo wata tawaga wanda ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka musulunta gun manzo Allah ko suka musulunta gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sune yan Saqif ko kabila ta Saqif qala sai yake cewa wa qadimu alaihi fi Ramadan wa'annan mutanen wanda suke ba mu labari sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin Ramadan wa daraba alaihim qubbatan fi masjid sai aka yi musu wata qubba a cikin masallaci falam lamma aslamu lokacin da suka musulunta samu ma baqiya alaihim min ash-shahr sai aka umurce su suka yi azumi abin da ya rage na daga wannan wata na Ramadan wannan hadisi ne wanda Ibn Majah ya hutar da shi wa ana Abdurrahman bin Maslama an ammihi an an anna aslama atat anna aslama atat ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala faqala sumtum yawmukum hadha qalu la qala fa atimmu baqiyat yawmikum waqtu daga aslam daga abdurrahman bin maslama daga daga babban shi yake cewa lalle aslam ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan akwai kuskure wurin shakalin anna aslama ata ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ba ata ta ba shi ne yake cewa faƙala sai yake cewa sumtum yawmukum hadha shin kun azumci ninku wannan faqalu la suka ce a a qala fa atimmu baqiyati yawmikum waqdu yace ku cike abin da ya rage muku na daga wannan yinin sai ku rama abin da kuka sha na daga wannan yini nan yana bayani ne akan qudumu saqif ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗan kabilar saqif da suka zo gun manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare suka musulunta manzo Allah ya sabke su a masallaci shine a lokacin nan manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya buga musu khaima ya sanya aka buga musu qubba kuma ya umurce su da su cika abin da ya musu saura na daga watan Ramadan sai babi na gaba yake cewa abuwabu ma yubtilu sawm wa ma yakrahu wa ma yustahabbu wa ma yukrahu wa ma yustahabbu babi ko babubbuka wanda za su mana bayani na daga abubuwan da suke lalata azumi da abin da aka karhanta mai azumi ya aiwatar kuma da abin da yake mustahabbi ne na mai azumi ya aiwatar babu ma ja'a fil hijama babi wanda yazo yake bayani akan yin kafu عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم daga rafi bin khudejin daga manzo Allah yace manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa wanda yayi kaho da wanda aka yi wa kahon dukkan sun karyar da azumin su wali ahmad wa abi daud wa ibn majah min hadith sauban wa hadith shaddad bin aus misluhu wali ahmad wa ibn majah min hadith abi hurairah misluhu wali ahmad min hadith aisha wa hadith usama bin zaid misluhu وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رم يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم daga ثوبان yace manzo Allah ya zo gun wani mutum yana yin kaho a cikin Ramadan manzo Allah sai yake cewa da wanda aka yi wa kahon da wanda yi kahon dukkan su azumin su ya riga ya karye daga Hasan daga Ma'qil bin sinan al-ashja'i yake cewa marra ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ana ahdimu fi 18 layla karat min shahar ramadan ya ce marra aliyya rasulullah manzo Allah ya huce da guna a lokacin nan ina yin kaho a yini na ko a dare na goma sha takwas daga ramadana ya ce faƙala sai ya cewa ko gushewar dare na goma sha kenan yini na goma sha tara ya ce a lokacin na manza Allah sai ya cewa aftar alhajim wal mahjum da wanda ya yi ƙawar da wanda aka yi wa ƙawar dukkansu azuminsu ya riga yi ya karye malai ke cewa wahu ma dalilun ala anna man fa'ala ma yuftiru jahilan yufsidu sawmahu bi khilafin nasi yace wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana lalle duk wanda ya aiwatar da abinda yake karyar da azumi yana min jahili akan shi to azumin shi ya riga ya karye sabanin wanda ya aiwatar yana mai mantuwa ina fata an fahimci mas'ala wanda yake jahili ne akan mas'ala bai sani ba sai ya aikata to azumin shi ya riga ya karye saboda ai nan shi ma'qil bin sinan bai san ba da hukuncin wanda ya kawo ba ya riga ya karye azumin shi ba da wanda aka yi wa kawan dukkan su azumin su ya karye sai manzo Allah da ya huce sai ya hudi musu ga hukunci ne yake wanda ya kaho da wanda aka yi wa kawan dukkan su azumin su ya karye ba a leka ba aka gani a a rashin sani ne suka aikata a shine nan mala ya kawo bi khilafin nasi sabanin wanda kwamuntuwa ce bai sani ba ya ci ko ya sha a cikin yinin watan ramadan kaga wannan fa inna ma at'amahu rabbuhu wa saqahu ubangijin shi ne ya ciyar da shi ya shayar da shi kuma an nuwace shi a mai bonus aka bi bonus qala ahmad imamu ahmad yake cewa asahu hadithin fi hadha babi hadith rafi ibn khudayj mafi ingantuwa hadisi shine hadisin rafi ibn khudayj qala ibn al-madani asahu shay'in fi hadha al-bab hadith sauban wa shaddad bin ausa mafi ingantuwa hadisi a cikin wannan babin shine hadisi hadisin sauban da shaddad bin aus yarda Allah shi tabbata a gare su وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم daga Abdullahi da Abbas yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi kaho yana halin mai ihrami halin mai niyya aikin hajji ko umara yace wahtajama huwa sa'imun kuma yayi kaho yana halin mai azumi hadisi ne wanda Imam Ahmad da Imam Bukhari suka rawaito shi وفي لفظ احتجب وهو محرم سائم wata riwaya a wani lafazi yake cewa manzo Allah yayi kahu yana halin mai ihrami kuma yana mai azumi hadisi ne wanda Abu Dawud da Ibn Majah da Tirmidhi suka fitar da shi daga Sabit al-Bunani yake cewa qala li Anas annahu qala li Anas bin Malik ya wadi wa Anas bin Malik yake cewa akuntum takrahuna al-hijamata lis-sa'im ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama shin kuna kyamata yin kaho ga mai azumi a lokacin manzo Allah tsira kira da aminci Allah shi tabbata a gare shi kala sai yake cewa la illa min ajli du'afi a ba ma kyamata ta sai idan ya kasance mutum dan idan aka min zai raunana kuma ya gaza kai azumin shi dalilin shi muke kyamatar ta wa Abdurrahman bin Abi Layla nan ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wa sallama kala daga Abdurrahman bin Abi Layla daga wa'ansu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke cewa inna ma nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yusallif as-siyami wal hijamati lis Ibrahim ibqa'an ala ashabi wa lam yuharrimuha lalle manzo Allah yayi hani akan hucewa da azumi alwisal shine mutun ya hada yau da gobe da jibi bai ci komi ba shi kurum azumi yake ba ruwan shi da rana ta riga ya ta fada ko kuma kurum shi an shi ne yake azumin shi yake shi ake kira da alusa shine manzo Allah ya hana yace wal hijama kuma da yin kaho ga mai azumi ibqa'an ala ashabihi yace dan mutun ya tsaya da kawuwan shi wal muharrimuha tausaya wa sahabbai saboda idan mutun yace zai yi to tabbas zai raunana ya ce amma dai ba a haramta ba wa nanasin kala awwalu ma kurihat alhijamatu lis-sa'imi anna ja'far bin abi talib ihtajama wa huwa sa'im yace farkon abin da ya sanya aka karhanta yin yin kahu ga mai azumi shine ja'far da abi talib yayi kahu wa huwa sa'imun yana halin mai azumi kamar rabihin nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya wuce ta gunce fa qala sai yake cewa aftara hadani wa innan dukkan su guda biyu sun karyar da azumin su sun marakasa nabi sallallahu alaihi wasallama ba'd fil hijabati lisa'ib sannan manzo Allah yayin rangwame ganiyin kaho ga wanda aka yi mai kaho ga yana halin mai azumi wa kana Anas yahtajimu huwa sa'imun Anas bin Malik yana yin kaho yana halin mai azumi rawahu daru qutni wa qala kulluhum thiqatun wala a'lamu lahu illa dukkan wanda suka rawaito hadisin thiqa ne kuma ba a tunanin da kai wani wanda yake da illa daga cikin wanda suka rawaito hadisin hadisai guda uku na farko da muka karanta hadisai ne wanda dukkan su aka shahe hukuncin su na wanda ya kaho da wanda aka yi wa kahon dukkan su azumin su ya riga yi ya karye shi da kwai matsala wadda imamu shafi ya yi ta'aliki a kanta aka jamhurin malamai sun ta yi akan annal hijama la tufsidu saum lalle yin kaho baya karyar da azumi kuma wannan dukkan su malamai sun yi ijma'i kuma sun yi bayani akan lalle a hadisin hadisin Rafi ibn Khudayj da hadisin Sauban da hadisin Ma'qal ibn Sinan dukkan su hadisai ne wanda aka shahi hukuncin su hadisin Anas bin Malik da hadisin Abdullah ibn Abbas dukkan sun tada su daga hukunci
sai babu ma ja'a fil qai'i wal iktihal ina tunanin sai mu tsaya a nan inda kwai tambayoyi da minti 13 ya rage inda kwai tambayoyi sai mu wannan insha Allah zuwa gobe sai mu ci gaba da karatu insha Allah
baya karya azumi baya karya shine ai hukuncin an riga ya an shafe shi shine nan anas da ya kawo mana yake bayani yake cewa abin da ya sanya aka karhanta ko aka haramta yin azumin shine ja'far da abi talib yayi azumi gashi ya maga yayi kaho yana halin mai azumi ya magagata shine manzo Allah ya haramta ya haramta wannan yake cewa afdara hadani sannan daga baya manzo Allah sai ya rangwame akan lalle kaho baya karya azumi baya ɗaya daga cikin abin da suke karya azumi ai saba musu ake yi da ai me ake yi sun yaro in bai kai ba sai a sanya shi daki azumin moda ko ko azumin moda ko kuma a a ce maka shiga daki a baka abinci ka ci ai ai ai ai dare ya shiga shiga daki yi a miƙe a kashe wuta a baka ka ci ka hoto menene ake so ana so a saba maka ai shi dan sabon ne ake yi yanzu wannan ita da ta bamu labari ita wannan me take da suna wannan sahabiyar wannan bintu rubai da ta bamu labari take cewa wannan rubai bintu mu'awuz da ta bamu labari tace ai ita azumin ashura ne saboda muhimmancin wannan azumin suke sanya diyansa suna yi ga halin da suke sanya sai su shagaltar da su da wani abu diddan mi in ka shagaltar da shi da wani abu kenan zai yi kokari ya kai yau in ya kai jibi ya kai kamar kana awwada shi ne kana saba mai akan yunwa in yayi bana aka yi bada aka yi ka gani ya tashi misalin zaka dauka wanda bai saba yin azumi ba sai ya kai da girman shi zai ringa tunanin ya za a yi in yi resiste yini guda binci abinci ba amma dai da yana yaron yana yi zaka gani abu ne mai sauki ya tashi da shi ko da rabin yini ne ana iya saba musu kuma in yayi azumin ladan kanka zai dawo in dai ya kai to ladan na baban shi ne ba na shi wane ba sai dai shi ma idan ya kai kuma lokacin da za a amshi amshi ya koma a ringa rubuta mai kayan shi amma dai ma'aiki shi yake da lada abu kina ana iyawa a ringa wannan a tada yaran a kai zuwa karfe tara to kai shiga daki ka ci abinci ko kuma a yanzu kai azumin muda zan kai ba kai kai azumi ba a ne dubara a bashi wani abu ya ci kuma an tashi buɗe baki shi ma azumi yayi a zo ai da shi wannan yana sanyawa yaro ya ringa kwaɗayi a hasatan irin yadda da ake yi ka ga ma'aiki ya kawo kayan buɗe baki da kowa da kowa yanzu wanda ya azumi rabin shi ya yi wanda bai yi azumi ba to kaga irin wannan abubuwa yana kwaɗaita yaro to me ake so shi ne sabawa in dai ya saba yana yi to insha Allah al'amari zai zai yi kyau a gaba amma dai in ba a saba ba ka gani lokacin da ake nema a yi ko lokacin da ya zamanto wajibi abin ya koma kuma kalubale wallahu ta'ala a'lam na'am
kamar a sakar da musulmi don na saurari wata amsa da tambayoyi wani ba wa da ke cewa mana ne azumin da kadan sai da kai shirin wannan na tuna a duniya ko wanda ke shi ne farga ne ni niyya yana yin azumi eh sai da ya yo an ce bai da bai da niyya zai ke yi azumi a wani irin bai da niyya me mice ce niyya shi ne mice ce niyya daga na amsa tambayar da ake na malamai malumai suke cewa anniya mahalluha alqalb gun niyya inda ake daukar niyya shi tace zuciya misalin yanzu na huta na huta na dauki sahabi a hannuna me nake shirye yi eh zan kai in ba bawalin zan kai wani dauki sahabi na rike a hannuna me yake nuni a ruwan lazan yi ko in zuciya ta in bata bada ba na ta yin dauki sahabi ni shi ya ce a yayi azumi 20 bai dauki niyya ba yaya yake da yayi azumi ai daddaren ai tashi yake yi yayi sahur ko ko kuma daddaren in ya tashi ai in ya kwanta da niyya ko bai tashi yayi sahur ba da niyyar ya san a watan ramadan muke ya sani gobe zai tashi da azumi ai niyya ta riga ta kare me wannan tunda a galibi a cikin rediyo ne shi wannan matsala inda ba take wanda za a yi samu su. misali niyya kuma ba kai bayo tana yiwa aiko ba amma ba yiwa a cikin kwana shi a'a shi a warkon azumin shi daga kayan kura suka ce zakkai aiwatar da wani abu kayan niyyar shi an taba abu ba niyya duk abin da za ka yi kana da niyya a kan shi na tashi da na tashi na huskanci nan na bude banda da niyya zan bude kowa wani telekomar da sai gare ni wanda ake tuka na zan ta in yi a'a miye wannan shi wannan fatawar da suke yi shine kan mas'ala wannan karatun daukan azumi Allahumma inni nawaitu siyama yawm kaza shine ita kuma wannan bid'a ce ba ta cikin addini in ka yi ta wai maimakon ka samu ladan ta yi dai ka samu zunubi saboda ka kirkiri wani abu wanda baya cikin addini shi nan da ya kawo mallam yubayyita siyama ila al-layli fala siyama lahu nan kuma wannan riwaya da mallam yuballam yashma as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu duk lokacin ka zo kwanci karo Allah kai mu gobe ko kuma da ka sha ruwa ai dare ya shiga da ka sha ruwa Allah kai mu na gobe kana da niyyar me kana da niyyar kai gobe niyya ta riga ta kare shi ne kaman kanmu ba kanmu wannan wanda ya yi wannan fatawar ina kyauta zaton yana tunanin a in za ka yi azumi ne ka yi niyya niyya kuma karanta ta ake yi sai ka ta yi wurin malam ya koya maka allahumma inni na waita siyamu yaumi kaza ko kuma allahumma inni na waita siyamu ramadanin yaumi kaza wannan duka wannan shirme ne bai cikin addini haramun ne kat'an mutum ya aiwatar da haka wannan ita ake kira da bid'a shine manzo Allah kuma yake togaciya ko yake kashedi akan ta wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce ita kuma wannan batar ban inda ta kai mutumin ta in ba mai aiwatar da ita in ba wuta jahannama ba Allah kiyaye
wanda yana cikin sauri ne lokaci na sai da sauri yana iya daftar da sauri shi kuma da zai aiki
in dai ka fara to ka tsaya a tsanake ka idasa babu hirar ka cire abin da yake gabanka ka kammala shi amma dai lokaci ya riga ya shiga ka ɗauko ka ce ka ci to wannan ba lissahi lissahi ya riga ya lalace ka karya azuminka amma dai kana ci misalin minti biyar ya rage ko minti goma ya rage ka ɗauko kana ci kar mu har lokacin ya sha ka tsaya a tsanake ka ci kayanka ba a baka wannan ba ka ka bari to lokaci yayi wane yana yi as-salatu bari leke wani ma lokacin as-salatin bai yin ba zai maka as-salatin ya bata maka lissafi ga wannan an baka dama in dai lokacin da kake kawara azumin kawara yin sahur inka to ka ida sa a tsanake sai dai ka ji tsoron Allah a cikin al'amarinka kadda ka tsaya ka ringa san do'a kai kokari ka tsaya ka ida sa a tsanake kadda ka jawo wani lokacin da zaka shiga wani lokaci wanda yake daban abu ne wanda an kawo maka a gabanka a gabanka to kai kokari ka kammala kai kokari ka kammala wallahu ta'ala na'am da azumi na haka da kake ware kamar da wata aka sanar da su da matan yi babu cikin gari Na'am.
sai ce ya wuce na'am akwai wani lokaci na musamman wanda kana iya kaiwa lokacin kuma wayan shi kuma kusa da ce kare ya kare an lokacin da ba kare ba Abu- kare wuce ba babu wani lokaci wanda aka ƙayyade amma dai shi manzo Allah lokacin hantsi ne yake shigowa lokacin wallaha kamar wata riwaya ta Aisha wadda take jawabi wadda ya shigo lokacin hantsi lokacin wallaha ba wani lokaci wanda shari'a ta haddade kurbu in ka nema baka samu ba ko kuma a'a ka shiga wani harkoki har aka kai karhe 10 ko karhe 15 rana ko kuma wannan ko kuma ka saba kana kari karhe 7 haka kai 8 ko kar- kullum kana iya cewa na huce ba wani lokaci wanda aka ce ko kuma a ka shiga wani hali na kunci ka ma manta ma yi can kusan la'asar ya kazo kai to shikenan ban ci komi ba na huce da azumi kuma ladan azumin ka zaka samu za a nisantar da kai da wutar jahannama gwargwadon shekara da gwargwadon gwargwadon joran shekara 50 Allahu ta'ala ala. Na.
kamar eh, lokacin shan ruwa Na.
abin da ya kamata mutum ya aiki da shi shi ne ya lura da faɗo rana tabbas ranar ya faɗi ko ko ya yi aiki da lokaci kamar irin wannan na tuzo guda da ake cewa lokaci kaza Rana ta faɗi.
ko ya ake shan ruwa ko ko zai aiki da kiran sallah na na lada ya sha ruwa to shi dai ladani kullum hin ya sha yake muku kiran sallah kaga ya maida ka baya shi kuma wannan masu hasashe lokacin hadawar rana lokacin hudar wata kusan babu kuskure a cikin shi babu kuskure kuskure ɗaya ne shine lokacin ketarwa alfajir shine mafi yawa fiziyo orar ɗin nan ba a samun daidai shine wani sa'in zaka ga ka ƙara minti 15 wani sa'in minti 20 a sama amma dai kusan wannan wanda ake gudawa na Ramadan zaka samu ana samun daidai na hadawa wannan da kai na sunna kuwa yace in suna kokarin su daidaita a gutar da lokacin da ya cancanta alfijir yake to kuma mutum in yana kamar bayan gari gidan shi bayan gari ko kuma yana wajen kwalta yana iya hudawa ya leka ya gani ai shi abin a bayyane yake hudawa alfijir ɗin daga ka gani kana iya ganewa to shi kuma waɗawar rana kurum da zarin yanzu misalin banma aiki da lokaci kurum muna cikin daji ne muka ɗaga kanmu muka ga rana ta waɗa kurum sha ruwanmu inda za ka haura ƙumi ka ganta ka haura ƙumi ganinta za ka yi ba ta waɗa ba wasa ka haura ƙumi kana ƙasa ka hau haka umar ya haɗe wa wani wasa ka wa aiki ka kurum ka yi aiki da abin da kake gani na gani ta fada ka sha ruwanka amma dai alhamdulillah yanzu da lokaci nan kana lekawa ka ga lokaci sai ka sha ruwanka insha Allah Allah ya tarda mu shikenan ko abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyaye da kakanni da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da abin da arziki na nesa da na kusa da suke bara da muna fatan ubangiji ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka yi wa abin da ya rasa mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka da yi wa sauran kwanukan mu albarka wannan wata da muke tunkara muna fatan ubangiji ya sanya mu shige shi lafiya kuma mu huta da shi lahiya dukkan fadala ta ubangiji da yake yalwatawa bawa a cikin ta muna fata ubangiji ya yalwata mana a cikin wannan wata haka kuma dukkan ayyuka na alkhairi wanda za su ƙara kusantar da mu zuwa ga ubangiji muna fatan ubangiji ya yassare mana ya ba mu iko aikata su muna fatan ubangiji ya gafarta mana dukkan zunubanmu a cikin wannan wata kuma ya sanya muna daga cikin wanda za a yantar da su a yantar da wuyayensu daga wutar jahannama iyaye da amanna arziki da suka rigaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya saukar da rahamar shi a cikin kabarurrukan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomar su muna roƙon ubangiji ya ƙara jaddada rahama a cikin kabarurrukan su ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب